أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawowa da mu wannan wurin mai albarka domin ci gaba da gudanar da karanta wannan littafi mai albarka kitabul kaba'ir wanda muke bayani a ciki manyan zinabai wanda mai su yakan iya shiga wuta idan ji ranar kiyama idan ba ya samu gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba to muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu Allah ya gafarta mana laifukan mu da muke yi manya da ƙanana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu aljanna ba don ƙoƙarinmu ba ba don ibadar mu ba a cikin baiwarsa da fadararsa da rahamarsa kurakuran da muke yi kuma Allah ta baraka wata ala ya gafarta mana su magabatan musulmai duka Allah ya musu gafara albarka annabi insha Allah yau karatunmu zai dora inda muka ajiye a karatunmu da ya wuce yau za mu shiga cikin kabira na talatin da bakwai alkabiratu sabi'atu wa thalathun wato kabira na talatin da bakwai riyahu yau za mu shiga a cikin bayanin riya ne wato abinda ake cewa riya shine aikata dukkanin wani abu wanda ake cewa ibada amma mutum ya yi ba don Allah ba shine riya amma riyar kala-kala ce akwai wata take kafurci gaba daya sannan akwai wadda take karama ce ba za ta iya kai mutum wurin kafurci ba to duka da insha Allah a cikin wannan babin da muka shigo insha Allah za a ji takaitaccen bayani a kai amma dai duka dai ita riya mafi yawan ta dai takan kai mai yin ta zuwa ga asara ne kuma asarar nan ko a duniya ba ta da daɗi balle fa a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin ikhlasi mu yi abu saboda shi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala قال الله تعالى مخبرا عن المنافقين Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa yana ba da labari akan munafukai wato su munafukai abin da ya kai su ga munafucin nan shine riyadin nan shine farkon abin da ya kai su ga munafucin nan ko kuma yana daga cikin abin da ya kai su ga munafuci shi yin riyadin nan to Allah tabaraka wata'ala yana ba da labari akan munafukai yace su munafukai ra'unan nasa suna yin ibada don mutane su gani wato suna yin riya shine ma'anar ra'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalilan ba sa zikirin Allah sai kadan munafukai kenan ra'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalilan riya suke yi saboda tsananin riya sunnan ambaton Allah ma din ba sa yin sai kadan dole kamar sun ga wani abin tsoro sai a fikiri Allah la ilaha illallah saboda hirgita ko kuwa a cikin sallah ba sa zikiri sai a cikin sallah ana sallama sallah na farilla sun shigo masallaci jam'i ba dan Allah ba don riya a gansu a ce su musulmi ne kar a kam na hudud na wanda ba musulmai ba ya kama su ya hau a kansu saboda haka sun shigo masallaci a yi sallah da su ko a jam'i ko kuma su kadaya to zikirin sai a cikin sallah ce Allahu akbar ko ikama shadu Allah ilaha illallah shadu da rasulullah ko sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd bakin zikirin su kenan a bayyane a cikin mutane don a gani kuma irin sunnan idan sallah ta kuje musu a masallaci wurin jama'a ba sa rama saboda dama don mutane suke yi don kariya kar a ce musu ba musulmai ba to wannan munafukai ne suke da wannan su ba وقال الله تعالى الله مدوكي يتشي فويل للمصلين عذابا تاتبته وانسو ما سسلا سوائي سوني الذين هم عن صلاتهم ساهون واتو ماسو رفقنوا أجكين سلنسو ما ساين سلا أجكين لوكتي idan kaga su yi sallah sai in sun ga jama'a don su gani su ce suna yin sallah din shine allazina an salati musahuna ba ruwan su da sallah din sai da cikin jama'a ko gaban jama'a don su gani za su rafkan da sallar su in ba kowa in ga sun yi tannan sai akwai jama'a don su gani allazina hum an salati musahuna allazina hum sune dai waɗannan din dai yura'una suke yin riya duk lamuran sirriya suke yi don mutane su gani wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana wa mutane abin amfani ko aro ko abin da ya kama da aro to Allah ara muna kaza sai su ki ararwa suna yin wato irin wannan mugun hali su ne yura'una suke yin riya suna yin riya wa yamna'una al-ma'un kuma sifan su suna hana abin amfani da Allah aramin kaza kai je bana aramaka je ka samu naka na gina ara maka ku ba ka sayan naku ku da yake shi aro wato tabaru'at ne yana da kyawu kuma zamantakewa ya halatta aro ya tabbatar da shi to sifan dai munafukai ana dai ba da sifan su ne su ne masu riya wanda suke hana abin amfani aro wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani Allah ya samu a ciki la tubdilu sadaqatikum bil manni kar ku bata sadakokin ku da kuke yi da gori wal adha ko cutarwa kallabi mutum ya kuma kawo mutumin da yin fiko malabu yake ciyar da dukiyar sari'a annasi dan mutane su gani kaga batun riyar ya zo anan wannan ayat karanta batun riyar ya zo yura'unan nasa wala zkuru la illa qalilan na farko mutum ne ya zo aya ta biyu suratul maun alladhina yura'una yunamuna almaun kuma ne ya sake dawowa anan kallazi fiqu ma lahu ri'a annasi Allah yana sifanta miyagun mutane ya ce kamar dai su ne misali su ne irin mutanen da suke ciyar da dukiyansu don mutane su gani shi munafiki mai riya wato kamar alfaharin samadi ya yi yawa ko kuwa yana so ya kafa Allah shaida in sallah ya bayar don mutane su gani ne kamar na ga mutane ku zo ku gani na fa yi sallah ba ku gani ku shaida don kar a je lahira a yi min wururu a ce bai yi ba kun gani dai na yi to wannan shine sifansu ko kuma masu yin mannu mannu shine gaba da alheri ya koma kana gori ai ne masa kaza ai in ba dan ne ba da ya da ya wahala ai ni na ciyar da shi ni na dauki naufin sa aka ne masa aure ne zo kaza yana masa alfani yana masa gori ne ka bayar ka bayar ne kawai saboda Allah amma ba laifi mutane sun faɗa wannan bushral ajila ne kamar da wani hadisi ya tabbatar wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce man kana yarju liqa rabbih duk wanda yake sayar da ubangijinsa lafiya lau falyamal amalan salihan shi kokari ya aikata aiki na gari wala shirik bi ibadati rabbih ahadan kai kuskure ya hada wani da Allah ubangiji saurin bauta kai ibadan nan khalisan billahi fillahi ila Allah ba dan wani ya gani ba dan wani ya baka ba idan kai wani ya ganka to alhamdulillah wannan ba kaidansa bane Allah ne yace kai kai don sa idan wani ya gani kuma ko sadaka ko wani abu sha'awa ne akwai wani kyauta gare shi wallahi mutumin kirki ne to wannan kun ba komai ba nan dai sai bai ka kai ba kai abin da kake nema Allah ya baka to idan wasu ka ya baka wannan bushra bushra ajila ne wani bushara ne da Allah yake wa bawansa da yake abudansa a duniya da gaggauta masa mutane sai ta yabansa to yaban da ya karya raba ka da Allah tabaraka wa ta'ala kai bawan Allah lokacin suke baka din nan kare ban ya kara ka ka kuma rashin yaban ya ragar da kai kuma kar ka bari yaban ma shi zama ragar da kai ta to ya ka dai ma in nai ma mutane za ce zan yi riya bari ma inda yana to kuma kar ka yi haka in ma kai haka kuma ka yi riya matsiyaciyar domin akwai riya wadda take matsiyaciya shine mutum ya tashi ya ta alheri ce kai bari da in bari ko na yi dai mutane za ce na yi riya a ce riya ne nake yi to wannan kaga ya zama riya matsiyaciya to rashin yin da kai ma airiyan ne don kar don mutanen ne kake kada yana saboda su amma mai dan dama dama kai ma don aibe ka to wannan riyar arziki ce ka zo ka bayar da kuɗi ko ka gina masallaci ko ka gyara wani hanya ko ka taimaki wani gaban jama'a don su yaba kan nan to yana yi wa ka amfani da abin ko da baka yi dan Allah ba to amma kila ka gyara hanya ko ka yi wani ko ciyar da mutane kana ba su abinci suna ci ana yabonka to yana yi wa wani ci ah to Allah jiwa ne yana ta yin alheri irin hakan nan ne ban yi ba ya kamata ni ma in zaba na fa shi dukiya ko wanda yake taimakawa din na ana bi shi zama kusa da su na fi shi haƙi na a taimaka musu din nan to sai zabura ya je shi to ka ga riyassan ne ta zaburar da shi ya je yayi to ka ka zama dalu alal khairi kenan yana yiwa dilalatuka alal khairi din ya amfana da kai din nan ko kuma ka gyara hanya don a yaba ka ko ka gina makaranta ko masallaci ko wanda ake alheri ka yi to mutane suka tattaka wayannan suka bi da sun san wurin ba kwalbati wurin suna wahala in damina ta zo sai ka gyara ko ruwa suna shiga gidajensu sai ka gyara don su yaba ka din to in zo gani kai Allah biya wani wallahi wani ne wannan aikin Allah masa albarka Allah biya shi to yana yi wadoyin nasu na alherin da suke maka din nan su taimake ka kila har ma ka samu gafara kila cikin su wani ce Allah ji kan wani Allah ji kan wani shi wai mana wannan aiki Allah ji kan iyayensa yana yi wa Allah ya karbi addu'arsa ka gariyar wannan ka'ita aikin ne bai karɓo ba amma addu'o'in da suke maka na alheri kaga sai su amfane ka to a yi rashin riyan shi ne ya fi a gyara aiki a ikhlasi a fi kyawu duka duka Allah ya taimake mu akan haka an yi ma'anar da ake rufe wa la yi shirik bi ibadati rabbihi ahadan la yura'i bi amalihi kare riya da aikinsa na ibada ko wani irin aiki wa nabi wa radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت في فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جريء وقد قيل ثم أمر به فسهب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله الله كيه وعن أبي هريرة لك أبي هريرة رضي الله عنه قال الله شد أبي هريرة يتشي سامع النبي مشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال الله صلى الله عليه وسلم يتشي إن حقيقة أول الناس فرقا جماعة yuguda alaihi wanda za a yi wa hukunci a kai yau malkiyamati ranar kiyama rajulun mutumin da istashhada ya nemi ya shahada din ya samu ya yi fi sabilillah wurin harakar daga kalimar Allah wurin yaki fi sabilillah fa'utiya bihi aka zo da shi ko fa'ata bihi ya zo da shi shi Allah ko mala'ikan da aka sa ya kawo shi ne fa'arrafahu ni'amahu da Allah ya kawo shi gabansa, fa'arrafahu sai Allah ya gaya masa ni'amahu ni'imomin da ya yi masa ɗin nan fa'arrafaha kuma ya gane ta ya sani ɗin, faɗa masa, shi ban baka ƙarfi ba, wallahi ka bani, ka bani ƙarfi, ya tabbatar da an bashi ƙarfi, da lafiya, da walwala, da jin daɗi, ƙala sai Allah ya ce, to, fama amilta fiha mi ka aikata a cikinta karfin da na baka ya kai da karfin da na baka da lafiyar da na baka wato ranar kiyama din da ake gaya muna rana ce mai wahala Allah sa zo mun da kyawu hadari ne babba wanda yake gaban mun nan muna da akabat da yawa na farko mutuwa diba rayuwa din nan mala'ikun za su ɗebi rayuwar nan shiga kabari kwancin kabarin nan zaman kabarin nan da kuma zo wanda zai ya zauna a tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala a ce za a yi hisabi laysa bainahu wa bain Allah tarjuman wani mai maka fassaran abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana da kai a kai babu ko wannan mu zai zo wahdahu shi kadai gaban Allah tabaraka wa ta'ala to wanda za a an tara mutane gaba daya wuta na kara tana fisga tana cewa abata nata abata nata to farkon wanda za a zo da shi shirya mai karfi an zo da shi din nan da je ban baka karfi bai ce Allah ka bani karfi ta baka karfi da lafiya da walwala eh to to mi kai da karfin da na baka fama amil tafiya mi ka aikata a cikin ta ya kai da ita ƙala sai ce kai Allah ƙatattu fi ka na yi ta yaƙi saboda kai ai da an buga tambarin yaƙi kai ai ba na wasa a'a Allah ina gode maka ka bani karfi na yi ta yaƙi dan ka in yanzu ne ile ce ai da ni aka gina masallaci ai da an ce ga aikin karfi na gayya ko gyaran masallaci ko gyaran hanya ko makaranta ko da yake alheri Allah ai wallahi ka sani Allah sai inda karfi na ya kare in kuma wani yaƙi ne na yi ta yi hattashtu haka sa ne shahada wurin yaƙin nan na mutu wurin yaƙin ma na mutu Allah wallahi ka sani Allah ha na yi kokari wurin yaƙi kala sai ya gan faɗa ya kamba makansa sai Allah ya ce ka zabta makareci ka yi ƙarya walakin naka fa'alta li qala huwa jariyun dama dai kai ne don a ce oh ai wani shi wani wallahi jarumi ne huwa jariyun wallahi wani jarumi ne dama da an faɗa maka haka ne ka kake ta wannan ni na sani fagar kila kuma ai ka sani a duniya an ce baka jarumi ko ke ga wani jarumi mutanen kudu haka suke faɗin ka suke jarumi ne kai wa mazan fama ne eh ai an faɗa ko ba a gaya maka mutane suna shaidan ka sun ce jarumi ne baka fagar kila an faɗa ba ce wallahi ko haka ne thumma amara bihi sai Allah ya bada umarni game da shi fasuhiba ala wajihi a cikin kuye shi gaba ɗayansa hatta ulqiya fi nar sai aka kada shi a wuta Allah ce ka kama shi mana khuzuhu fa qullu kama shi kamo shi fa qullu to banza shine fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya fi nar wa sihiba ala wajihi cikin ku yake dauri tun da fuska azubo masa yagwe na dauri sasari duka kamo shi sai ce faguzuhu fagullu kama shi daure mi shi kuma jahima sallu ku kada mi shi wuta mai amfanin sa mai riya wasu ba ala wajihi hatta ulqiya fi nar sai kada shi a wuta Allah kiyaye warjulin wasu Allahu alaihi da mutum kuma na biyu wanda Allah ya ba ilimi wuta lokacin ta aka ba yalwa yalwa na arziki na duniya ba shi dukiya komi yana wacha ne ya daidai yake tafiya masa sai a kira shi zo sai zo mai dukiya ke sai Allah ya ce masa wasu Allah alai wa dawo min asnafil mali mutumin da Allah ya yalwatawa wa dawo Allah ya bashi min asnafil mali kalolin dukiya ga sunan barkatai tun daga dukiya kudin na kashi da urudat urut wanda aka bashi gidaje ne motoci ne ga sunan da yawan da aka bashi yawa fa wuce biyi sai a zo ma Allah da shi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa Allah ga ya masa ni'imar da ya masa kuma shi ma ya ya san ni'imar ce ba na baka kaza yi wallahi Allah ka bani dukiya kai Allah ka bani kuɗi da yawa lallai ai na tara kuɗi ne sai Allah ya ce masa qala fa ma amilta fiya to ya kai da kuɗin da na baka shine can thumma la tus'aluna yawma idin anin na'im kowanne mu sai an tambaye shi ni'ima da aka yi masa in ta karfi ce in ta dukiya ce in ta ilimi ce malami yana zuwa shi ma za a kawo magana sai yanzu idan an kare wannan amma amil tafiya mi kai da ita kala sai ce a ai Allah yana gaya maka magana gaskiya wallahi ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak wallahi Allah abin da ka sani ne ma taraktu bambar min sabilin wani hanya ba tuhibbu wadda kake so an yunfika a ciyar fiha a cikinta illa a faktu ba ce na ciyar ka sani kuma na ciyar fiha a cikinta dinnan laka danka ka sani Allah sai ya gama faɗar abubuwansa duka kala sai Allah ce masa kazzabta bakin makareci makareci makareci ka yi karya limanin karya za a yi min karyarkin daga saba a duniya na wanda ba san abin da yake boye ba ni ma haka za ka yi min karya a duniya ko abin da kake ta yi duniya na kyale kana ganin ban sani ba ne ina raba kalbil mai sa'ad walakin na kai ka bude kunne ka ji kai dai innan na gani fa'alta kayi hakan ne kana zuba dukiya kana ciyarwa kana kyautarwa kana bayarwa liyuƙala don kawai mutane su ɗaga ka su kamba maka su faɗa su ce huwa jawadun jawadun wani mai yawan kyauta ne haka kake su faƙar ƙila kuma tsakani da Allah ka sani mutane sun faɗi haka kuma tsakani da Allah ka sani kai wannan ne manufarka ko ba haka ba ne ce wallahi Allah haka ne gaskiyar magana to sai mai yafiya nake so Allah ce a kuma umira bi Allah ya bada dama a kai ga wannan fasu yi ba ala wajihi a cikukuye shi dunkule shi har a fuskarsa a cikukuye shi hatta ulkiya a daure shi kuzuhu fa gulluhu thumma aljahima sallu a kada shi ulkiya a kada shi fi nar auta nabi kenan na uku wa rajulun sai mutumin da ta'allama ilmi ya ilimi wa allamahu ya samu karatun kuma zo yana koyarwa wa qara'a qur'ana ya san qur'ani ya karanta shi yana tilawan safa atabihi azo fa utiya bihi azo da shi fa rafahu ni'amahu fa arifaha Allah ya gaya masa ni'imar da yayi masa kuma ya tabbatar da lalle ai masa ni'imar ya faɗa da kansa ce wallahi lalle ka bani ilimi Allah ka san na baka yi to fa ma amilta fiha mi kai da ilimi qala sai ce wallahi ta'allamtu ilma Allah ka sani na nemi ilimi kam na samu ka sanar da ni wa allamtu kuma na koya mutane wa qara'tu fi kal qur'an kuma ka sani na yi karatun qur'ani na iya kuma na koya mutane qala Allah ce ka zabta makaracin banza walakin naka ta'allamta kai ka zani tsakani da Allah ka yi karatun nan ka koyar liyu ƙala laka don a ce maka huwa wani shi alimin malami ne ka zani tsakani da Allah don haka ka yi da a ce maka malici kai wani wallahi ya san karatu ka ji ba ko ya yi kira wallahi ya kware fa wani ya kware fa wani wallahi ya zanka jiya karatu wa ya bude wuta ai da ma don a faɗa maka haka ne ko kuma ka bubuɗe wutar ko wurin karatu yanzu za a buɗe maka wuta kai ba ka san yanzu mutane mutum ya je wazi wazi kai ko mutane su dawo suna kuka sai ka sun dawo suna da ce oh wallahi an buɗe wuta je wurin wa'azin nan to wutan da kike cewa an buɗa kowa ne ya buɗe wuta za a buɗa maka wuta a lahira kai ma Allah kiyaye ai wa'azi abin da ake so an yi shi ma ai kuka haka ake so ai kuka lokacin da aka yi wa'azi ba ai ta dariya ba na kira an buɗe wuta wa ka buɗe wuta to kudin aka buɗa wuta da shi mai sauraro liƙala don a ce huwa alimu wa karata kuma kayi karatun nan liƙala don a ce huwa ƙari'un ce wane kai wallahi makaranci ne kuma an faɗi haka ba ka sani ko ce wallahi wallahi Allah haka ne ba abu wanda zai maka wallahi Allah haka ne ko mu rabi Allah ya bada dama da shi ce mun mala'iku ku zo fagullu kama mi yi ku daure mi shi wasu ba lawajihi kama shi a ɗaɗɗaure shi cikunkuye shi a tawul kefin nara kaɗa shi wuta rawa musulun musulun ya rawaice wannan hadisi wannan hadisi mun ji yadda yake na tsoratarwa ainun game da wannan abubuwa to wannan mutum su ne wuta za ta fara karin kumallo da su don lokacin da wuta take fisgar kanta ta ci kanta ta gaji ta yi baƙi wilit tana cin kanta an fito da ita wurin jahimul gawi an fito da wutar saboda masu laifi da shi tana cewa Allah a bani nawa a bani nawa rabo a bani Allah ya ki hakuri za a baki hakuri ta cika kuka saboda ta yi zafi ta zafi har zafin ya ishe ta ya sha mata kai to wannan mutum uku sai a kira su da shi dai wannan mai jihadi da mai dukiyar nan da kuma malamin nan su za a kira aje su gefe ba wai a asnabu ne guda uku kaloli uku wato malamai da attajirai da masu ƙarfi masu himma masu jihadi kawo sai aji to sai za a yi musu wannan tambaya na gwaggwab din nan da musu tambaya na gwaggwab din nan an ƙarasa din nan sai an kira mai ƙarfin nan an ƙari da ce ka koma can wannan ma a kira shi a bincike shi malami na yi karatu Allah kuma ka sa ce kai kami makarcin maza koma can kira mai dukiya na baka kuɗi ka ba ni kuɗi ya ga wannan Allah ka na ce kai magarci koma can wannan kaloli uku mu san ko yawan su nawa ba Allah ya saba ma cikin sunan don ne mutum bai zama cikin mai karfi ba ya zama mai cikin dukiya ko malami kaga malam ba su fita ba sai a tara su gefe ɗaya mu san ko mutum nawa amma nauyi uku ne sai Allah ce wuta ina mai tsaron wuta ce gani ya Allah to a ba wuta waɗannan asnafuran kalolin ta yi karin kumallo da su ta yi haƙuri kan a yi hisabi a kawo mata mutanenta sai a ce shi ɗauke su ya kaɗa su ta yi karin kumallo da su kame a kama da sauran jin mutane wannan su ne nau'i ko wanda wuta za ta fara karin kumallo da su kaji hadda wanda ake cewa malamai ɗin na Allah kiyaye ma Allah ya saba ma ciki da masu dukiyan nan kaga wannan ni'imomi ne na duniya amma mutum mai lallaba mu za su yi masa azaba Allah ya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara an nunar lokaci yayi kurakuran da muka cikin wannan karatu Allah ya yafe mana albarka annabi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu sawaba kai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya daga ma lafiya Allah ya samu karshen kware kasan mu Najeriya Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali masu mulkin kasan mu na Allah ya saita mana su a daidai ya ture mana su ga abin da ba daidai ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم